الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل وهذا نكتة بديعة يجب التفهم لها وينبغي إبلاغ الباب لتأملها وهي أن هذا المذكور لما أدل سلطان الله الذي أعزه به وشرفه ورفعه به قدره وسلم إلى أكبر أعدائه إليه وجعله أسيرا له تحت كهله وتصرفه وسلطانه سلط الله عليه من كان حقه هو أن يتسلط عليه فجعله تحت كهله وتصرفه وسلطانه يسخره حيث شاء ويسخر منه ويسخر منه جنده وحزبه فكما أذل سلطان الله وسلمه إلى عدوه أذله الله وسلط عليه عدوه الذي أمره أن يتسلطه عليه ويذله ويقهره فصار بمنزلة من سلم نفسه إلى أعداء عدوه عدو له يسومه سوء العذاب وقد كان بسدد أن يستأثره أن يستأثره ويقهره ويشفي غيره منه فلما ترك مقاومته ومحاربته واستسلم له سلط عليه عقوبة الله قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فإن قيل فقد أثبت له على أوليائه هنا سلطانا فكيف نخاف في قوله تعالى حاكيا أنه مقرا لقوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وقال تعالى ولقد سلط عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك قيل السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه من وجهين أحدهما أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه إياهم كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة فلم يكن لإبليس عليه من حجة يتسلط بها غير أن دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة ولكن هم سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في ملة جنده وجنده فلم يتسلطن فلم يتسلطن عليهم بقوته فإن كيده بعيد وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم والمقصود أن من قتل أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته فسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه فصل الحالة الثالثة أن تكون الحرب سجالا ودولا بين الفردين فتارة له وتارة عليه وتكثر نوبات الانتصار وتقل وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلقوا عملا صالحا وأخر سيئا وتكون الحال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاثة سواء بسواء فمن الناس من يدخل الجنة ولا يدخل النار ومنهم من يدخل النار ولا يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار ثم يدخل الجنة وهذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس في الصحة والمرض فمن الناس من يقاوم قوته داءه فتكهره ويكون السلطان بالقوة ومنهم من يقهر داءه قوته ويكون السلطان للداء ومنهم من الحرب بين داره وقوته نوبة وهو متردد بين الصحة والمرض
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin jihar katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna goma sha hudu ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446 wanda kuma ya zo daidai da sha sha bakwai ga watan tara miladiya ta dubu biyu sha bakwai ne ko? sha bakwai ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin wallafar al'imam al'allama muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jauziya ta rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi a jerin gwanan darussanmu kuma wannan shi ne na 341 idan ba mu manta a karatukanmu da suka gabata ko karatunmu da ya gabata na baya malam yana gaya mana kashe-kashen mutane dangane da fafata wasu da suke yi da shaidan da rundunarsa akwai waɗanda suke rinjayar rundunarsa suke rinjayar shaidan da rundunarsa suke fin ƙarfin soye-soyen zukatansu suke samun nasara akan shedan waɗannan su ne rindunar Allah su ne kuma waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya bawa nasara akwai kuma waɗanda shedan yake yin galaba akan su shi da rundunarsa suka miƙa wuya ga shedan su zama mabiyansa malam yace waɗannan kashi biyu ne kashi na farko shine wanda zai miƙa wuya ga shedan shedan yayi nasara akan sa ya zama ɗaya daga cikin mabiya shedan ya zama ɗaya daga cikin sojojinsa ɗaya daga cikin rundunarsa ya ce sai kuma wanda shi kuma saboda gawurtarsa da kaiwa matuƙa wajen fitsara da taɓewa da rashin rabo yakan gawurta ma har ya wuce shaidan ya zanto shaidan iblis yana daga cikin mabiyansa maimakon ya kwaikwaya ya koya daga iblis sai iblis zai dawo shi ne ke koya yana kwaikwaya daga wajensa saboda gawurtarsa to waɗannan su ne kashe-kashe guda uku guda biyu da muka karanta a nan malam yake ce mana faslun fasili wa hahuna nuktatun badi'a a nan akwai wata fa'ida mai ban sha'awa yajibu tafattunu laha ya kamata a tsaya a yi tunani ko a lura da ita wa bagi ikhla'ul qalbi li ta'ammuliha ya kamata a bawa zuciya cikakkiyar dama tawofinta ta kadaita lita'ammuliha dan ta yi tunani ta yi tintintini game da wannan fa'ida mai matukar kyau wahiya anna hadha al-maghrur lamma adalla adalla sultan Allah alladhi a'azzahu bihi wa sharrafahu wa rafa'ahu bihi qadrahu wa sallamahu ila abghadi a'da'ihi ilayhi wa ja'alahu asiran lahu tahta qahrihi وتصرفه وسلطانه سلط الله عليه من كان حقه هو أن يتسلط عليه yace wannan fa'ida kuma ita ce anna hadha al-maghrur wannan rudadde wato wanda ya bi shedan ya sallama kansa ga shedan arha yace lamma azalla sultanallahi yayin da ya wulakanta ikon da Allah ya bashi karfin da Allah ya bashi ya wulakanta shi allazi a'azzahu bihi wanda ya bashi daukaka ya bashi izza da shi wa sharrafahu ya daukaka shi ya darashta shi da wannan hujja wa rafa'a bihi qadrahu ya daukaka masa matsayinsa da wannan hujja yayin da shi wannan rudaddan ya wulakanta wannan hujjar da Allah ya bashi wa sallamahu ila abghadi a'da'ihi ilayhi ya sallama wannan karfin da Allah ya bashi zuwa ga mafi abin kin makiyansa gare shi wato ya sallama kansa ko ya sallama wannan hujjar zuwa ga mafi kiyayya gare shi waja'alahu asiran lahu tahta qahrihi ya maida kanshi ya zama fursuna karkashin galabar wannan sheda wannan makina shi wa tasarrufihi ya maida kanshi karkashin tasarrufin wannan makiyina shi sai yadda yayi da shi wa sultanihi ya maida kanshi karkashin ikon wannan makiyin nasa sallallahu alaihi man kana haqquhu huwa an yatasallata alaihi sai Allah ya ba ma wancan dama a kansa sai Allah ya ba ma wancan karfi a kansa wanda kamata yayi shi ya zanto shine yake da dama yake da karfi akan makiyinsa amma sai reshe juye da mujiya sai ya zanto makiyinsa shine yake da dama a kansa faja'alahu tahta qahrihi wa tasarrufihi ya sanya shi karkashin galabarsa ƙaharinsa da kuma tasarrufinsa wato yana juya shi yadda ya ga dama wa sultanihi ya dawo da shi ƙarƙashin ikonsa sai yadda ya yi da shi yusakhiruhu haithu sha'a wa yaskharu min yana amfani da shi inda ya ga dama kuma yana masa izgili wa yaskharu minhu junduhu wa hizbuhu kuma rundunarsa da ƙungiyarsa su ma suna masa izgili a nan abinda malam yake cewa shi wannan mutum da ya miƙa kansa ya bari shaidan ya yi nasara a kansa abinda ya jawo masa wannan shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ba shi iko ya ba shi ƙarfi ya ba shi hujja domin ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana masa ayoyinsa ya nuna masa gaskiyar yadda take ya aiko masa da annabawa ya saukan masa da littattafai ya haɗa shi da waɗanda za su yi masa bayanin tafarki madaidaici wanda wannan hanyar ita ce hanyar ɗaukakarsa ita ce hanyar samun darajarsa ita ce hanyar da zai sa ya samu izza amma sai ya wofintar da wannan hujjar da Allah ya bashi wannan damar da wannan ƙarfin da Ubangiji ya bashi sai ya wofintar da shi ya sallama kansa ga shedan ya miƙa dukkan wani damarsa da dukkan wani abin da ya miƙa shi ga shedan wanda shine mafi girman maƙiyinsa inna hadha aduwwun laka wa lizawjik kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ga annabi Adam wannan shedan makiyinka ne ko makiyin matarka ne afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya bi'sa lizalimin badala ya za ku mulki shedan da zurriyarsa zama su ne masoyanku tir da wannan musaye tir da wannan canji da kuka yi wa kawunanku ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana ce shaidan makimu ne innahu lakum aduwwun mubin shi shaidan shi iblis makiyi ne kuma mai bayyana kiyayyar sa gare ku ba ma wanda yake yin kiyayyar abu'e ba a'a yana bayyana kiyayyar sa gare ku to sai ka zo ka mika kanka ga wannan makiyi ka sallama damar da Allah ya baka da karfin da Allah ya baka da ikon da Allah ya baka da hujjar da take hannunka duk ka sallama ta ga makiyinka wanda kuma shine mafi muni shine mafi nuna ƙiyayya gare ka ka mayar da kanka fursuna kamar ɗan fursuna a hannunsa sai yadda ya yi da kai shi ne zai jujjuya ka shi ne zai yi komai da yadda ya ga dama da kai to yayin da mutum ya yadda ya yi haka to sai Allah subhanahu wata'ala ya juya al'amarin sai ya ba wa iblis da shaidanun sai ya ba su dama akan wannan wannan rudaddan mutum sai ya ba su dama a kansa shi kenan su dawo su suke jujjuya shi su suke sa shi su suke hana shi abinda suke so suke sa shi yayi abinda ba sa so su hana shi yayi zanto suna masa izgili suna masa dariya a yayin da shi kuma ya zama kamar fursuna a ƙarƙashin su ce to wannan canji ne da dan adam yayi wa kansa daga damar da Allah ya bashi ya saki damar ko ya mika damar ga makiyinsa saboda haka makiyinsa ya zawo shi ne yake da iko a kansa maimakon ya rike wannan hujjar da wannan damar ya fafata da iblis ya fafata da shaidanu har ubangiji ya bashi nasarar da ya alkawarin bashi sai ya saki wannan ya saki wannan damar ya sallama wannan hujjar ya sallama wannan karfin da Allah subhanahu wataala ya bashi ga makiyinsa shine mala yace fa kama azalla sultanallahi wa sallamahu ila aduwihi azallahu Allah wa sallata alaihi aduwahu kamar yadda ya wulaƙanta ikon da Allah ya bashi da hujjar da Allah ya bashi a hannunsa kamar yadda ya wulakanta wannan hujja ya sallama ta zuwa ga makiyinsa sai shi ma Allah ya wulakanta shi ya dora ya bawa makiyinsa iko akan sa shine shine shedan ya bawa makiyinsa iko akan sa allazi amarahu an yatasallata huwa alaihi wanda shi Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ya rike hujjar Allah yayi iko yayi nasara ya zama ya rinjayi wannan makiyin nasa ya kaskantar da shi ya ya ci galaba a kansa sai ya zama na ya kiyayi wannan abin da Allah ya sa shi sai ubangiji subhanahu wataala ya kaskantar da shi ya koma karkashin wannan makiyin nasa fasara bi manzilati man sallama nafsahu ila a'da aduwwin lahu yasumuhu su'al azab sai ya zama kamar mutumin da ya kai kansa ya sallama kansa zuwa ga wani wanda yafi kowa nuna masa kiyayya ya kama shi yana dandana masa mummunar azaba wanda zai sallama kansa ga shedan yayi biyayya ga shedan kamar mutum ne ya sallama kansa ga wanda yake mafi nuna masa kiyayya ga babban makiyinsa kuma ya ci gaba da gana masa azaba wa qad kana bi sanadi an yasta'sirahu wa yaqharahu wa yashfi ghaydahu minhu yana dab yana dab da ya kama makiyinsa yayi galaba akan sa kuma ya huce haushin sa akan sa amma maimakon ya tsaya ya dage ya jajirce sai yayi saudi yayi rauni sai shi abokin gaba sai ya nasara akan sa wanda da ya hakura ya dage ya ci gaba da fafatawa da turjewa da danna zuciyarsa akan abin da take so da yin abin da ya dace to da shi ne zai kama makiyinsa ya ɗaure shi ya yi nasara a kansa ya kuma huce haushinsa a kansa falamma taraka muqawamatahu wa muharabatahu yayin da ya bar wato fafatawa da shi yayi watsi da fafatawa da wannan makiyin nasa yayi watsi da yakarsa واستسلم له يميك ويا غريشي سلط عليه عقوبة له سي aka dora wancan makiyin nasa akan sa dan ya zanto uquba gare shi Allah subhanahu wataala ya bawa mu'minai kariya daga sharrin shedan ya ba su kariya da hujjojin da ya saukar da littafin da ya saukar da annabawan da ya aiko da gargadin masu gargadi gare su da nuna musu hanyar Allah wanda duka kariya ce Allah yake bawa bawa daga fadawa cikin tarkon shedan kuma ita ce hujjar da zai rike yayi aiki da ita ya samu garkuwa tsakaninsa da shedan yayi nasara a fafatawarsa da yake da shedan shi shedan da mutanansa tun lokacin farkon halitta haka suka yi wa Allah alkawari cewa ba za su kyale dan adam ba rigima ce tsakaninsa da annabi adamu kuma ya ce wannan rigima ba za ta ƙare ba alƙiyama su tashi zai ci gaba da fafatawa sai ya samu ya ribaci wanda ya ribata daga cikin 'ya'yan 'ya'yan zurriyar annabi adam tun da ya kasa cin nasara akan annabi adam ya sa shi ya ci itaciya amma kuma annabi adam ya nemi tuba gurin Allah Allah ya yafe masa kuma ya ɗaukaka darajarsa ya ba shi annabta ya saukar da shi a bayan ƙasa ya ba shi annabta saboda haka shaidan kuma ya alkawari cewa to tun da haka ne shi kuma ba zai ƙyale 'ya'yan zurriyar adamu ba zai ci gaba da faɗa da su zai ci gaba da gina musu ramin mugunta zai ci gaba da yi musu tarko zai ci gaba da ruɗarsu ta ko'ina da kowane abu ta gaba ta baya ta sama ta ƙasa ta dama ta haunu ta gaba ta baya ta dama da hagu zai kasance yana zuwa musu ta ko'ina ta kowane abu da yake ganin cewa zai ja hankalinsu sun mala'ati yadda min bai ni aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wala ta jiru aksarahum shakirin sai yana zuwa musu ta gabansu ta bayansu ta damansu ta hagunsu ta gabansu ta bayansu saboda haka ba za ka samu yawancinsu masu gode maka ba haka ya alkawari haka kuma Allah subhanahu wataala ya bashi wannan iko sai dai ubangiji subhanahu wataala ya bawa mu'mini kariya wanda zai iya wato makamin da zai yaki shedan da da mabiyansa shedan da rindinarsa da shi Allah subhanahu wataala ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun Allah ce fa idza qara'ta alqur'ana to idan zaka karanta alqur'ani fasta'iz billah to ka nemi tsarin Allah ka nemi tsarin Allah minash shaitanir rajim daga shaidan korarre wanda Allah ya kore shi daga rahamarsa ya la'ance shi ka nemi Allah ya tsare kai maka garkuwa daga sharrin shaidan innahu shi shaidan lalle shi shaidan laysa lahu sultanun ala allazina amanu baya da wani iko akan waɗanda suka yi imani baya da wani iko baya da wani ƙarfi baya da wata dabara baya da wata hujja da zai iya batar da waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah a matsayin ubangijinsa a matsayin ubangijinsu suka yadda da uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa suka yadda shi ne abin bautarsu suka yadda da dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta musu na bautarsa ba shi da iko akan waɗannan wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga Allah kaɗai suke dogaro waɗanda duk suka cika waɗannan sifofi na imani da Allah da dogaro gare shi da miƙa wuya ga Ubangiji subhanahu wata'ala da sallama masa a komai to shaidan bai da ikon yayi nasara a kansu wannan garkuwa ce Ubangiji subhanahu wata'ala ya bawa mumini da zai tsara kansa daga shaidan ya nemi tsarin Allah ya rike imaninsa ya tsaya da imaninsa ya kuma tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala yayi biyayya ga Allah yayi tawakkali ya dogara gare shi shi kadai idan ya yi haka to ya sanya wa kansa shabaki tsakaninsa da shedan da rindinarsa babu abin da za su iya yi da shi Allah subhanahu wataala ya dau wannan alkawari kuma ya gawa shedan cewa ba ka da iko akan waɗanda suka yi imani suke dogaro da ni wannan ita ce damar da Allah subhanahu wataala ya bawa mumini ya bawa kowane bawa wanda ya imani ya dogara ga Allah cewa shedan ba zai iya matsowa ta kusa da shi ba har yayi nasara akan sa na'am wani lokaci zai iya yaudararsa amma kuma ba zai ci gaba da zama cikin yaudarar ba zai farfado zai farka zai fadaku zai tuna Allah zai koma gare shi da tuba idan ladina taqaw idza massahum ta'ifu min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun Allah ce waɗanda suka yi takawa idan wani mai shafa daga shaytanu ya shafe su tadhakkaru nan da nan sai su tuna Allah sai su tuna girman Allah sai su tuna saban da suka yi sai ka ga su suna gani tar suna gane cewa wannan abin da suka samu kansu a cikin rudu ne da shedan sai ga sun janye sun koma ga Allah da tuba sauraka shedan ba shi da iko akan masu takawa masu bin masu bibiyar masu biyar Allah subhanahu wataala ta hanyar yin abin da ya umarni da shi da kuma barin abin da ya hana shedan baya da iko akan sa Allah subhanahu wataala ya nuna cewa koda sun samu kansu cikin wani laifi to ba za su dage su doge akan wannan laifin ba idan fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ce idan suka aikata wata alfasha wato suka yi wani mummunan aiki suka aikata abinda Allah ya hana su aikatawa aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su ta hanyar barin abinda Allah ya wajabta musu ko ga kasa yin sa kamar yanda Allah yake so zakarullah sai su tuna Allah sai su dawo cikin hayyacinsu sai su gane cewa sun saki hanyar da Allah subhanahu wataala ya dora su akansa akanta manzannin Allah suka dora su akanta sai su dawo zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu sai su ce Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana su yi tuba tuban da babu komawa a cikin sa tuban da babu komai a cikin sa Allah ce man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne ko yake gafarta zunubi ba Allah ba shi ne mai gafara shi ne mai gafartawa gafirun zambi wa ƙabilu taubi shadidul iqab shi ne wanda yake gafarta zunubi ya karɓi tuba saboda haka sun tuba sun koma gare shi don haka zai karɓi tubarsu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba za su doge ba akan abin da suka aikata na saban Allah ko na barin wajibi wa hum ya'lamun alhalin suna sani saboda haka waɗannan shedan baya da iko akan su saboda suna rike da sultanullah suna rike da hujjar da Allah ya ba su da ƙarfin da Ubangiji ya ba su, ko da shi ɗan yari bace su ta wani lokaci to ba abu ne mai ɗorewa ba, cikin ƙanƙanin lokaci za su faɗaku, za su farka, za su koma ga Allah da tuba. Allah ce, Inna ma sultanuhu alal lazina ya tawallaunahu, ikonsa kawai yana akan waɗanda suke jibintarsa, waɗanda suke mai da shi masoyi, suke jibintar al'amuransa, suke rungumar ayyukansa, suke bin hanyoyinsa. wanda duk ya zaɓi ya jubinci shaiɗan shaiɗan ya zama abokin tafiyarsa ya zama amininsa ya zama abokin harkarsa abokin hulɗarsa to wannan shi ne shaidan yake da gagarumin nasara a kansa shi ne yake da gagarumin iko a kansa inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu waɗanda suke jibinta shaidan suke mai da shaidan ya zama abokin tafiya hanyar shaidan ita ce hanyar bin su aikin shaidan shine aikin su abinda shaidan yake so shi suke so abinda baya so su ma ba sa san shi to waɗannan su ne shaidan yake da gagarumar hujja a kansu yake da gagarumin iko a kansu yake da ƙarfi a kansu yake mai da su fursunoninsa yana izgili da su yana wasa da su yadda ya ga dama don ya samu abokan tafiya wutar jahannama Allah ce waɗanda kuma wallahu wallazina hum bihi mushrikun waɗanda suke hada Allah da wani da shi ta hanyar bauta ma wani ba Allah ba ta hanyar dogaro akan wani ba Allah ba ta hanyar neman agajin da Allah ne kadai yake iya yi su neme shi gurin wani ba Allah ba to waɗannan su ne waɗanda shaidan yake nasara a kansu shi ne waɗanda shaidan yake da iko ya juya su yadda ya ga dama ya sarrafa su su ne suke zama 'ya'yan shaidan su ne suke zama mabiyansa su ne suke zama rindinarsa to shi ne malam ya ce to kaga wannan wata fa'ida ce da ya kamata mutum ya lura da ita Allah ya ba shi wata cikakkiyar dama ya ba shi wani cikakken iko bai bar shi a cikin duhu ba dangane da lamarin shaidan ya bayyana masa shaidan da hanyoyinsa da hanyoyin shaidan da hanyoyin mabiyansa wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin Allah ce kamar haka ne muke bayyana ayoyin mu daki daki dan hanyar masu manyan laifuffuka ta bayyana sauraka hanyar mabiya mabiya shaidan bayyananniya ce Allah yayi bayanin ta daki daki bai bar mutane a cikin duhu ba kullun cikin karantar da mutane ake game da abin da Allah yake so da wanda baya so game da hanyar shedan da hanyar annabawa hanyar Allah mai rahama da hanyar shedan la'ananne kullun cikin bayanin wannan ake saboda haka mutum Allah ya bashi wannan wanda kuma a cikin wannan daukakar sa take idan ya rike wannan to anan ne zai samu daukaka zai samu galaba zai samu nasara Allah subhanahu wataala ya wajabta wa kansa haka kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli Allah subhanahu wata'ala ya rubuta wa kansa cewa shi da manzanninsa su za su yi galaba kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah subhanahu wata'ala yayi wannan alkawarin cewa nasara tana gare shi da manzansa da sauran mu'minai izza tana ga Allah da manzansa da mu'minai saboda haka inda mutum zai tsaya akan wannan to babu wata nasara da iblis zai samu a kansa to amma maimakon ya tsaya a hakan sai ya tattara dukkan wannan abin da Allah ya masa na gata da tagomashi da daukaka ya tattara ya miƙa wa makiyinsa ya musallama kansa ga makiyinsa makiyin nasa ma wanda yafi kowa kiyayya gare shi duk wanda zai raba ka da Allah subhanahu wata'ala ya raba ka da aljanna ya raba ka da yardar Allah babu shakka wannan shine mafi girman maki gare ka ba ka da maki da ya kai wannan a cikin halittun Allah da ya kuma ba wanda ya kai iblis wannan ya kai iblis wato nuna irin wannan kiyayya saboda dukkan wani wanda zai nuna maka kiyayya sai dai ya bi bayan iblis amma bai kai iblis ba to idan mutum ya sallama abinda Allah ya bashi na hujja da ƙarfi ya sallama zuwa ga iblis to shi kenan wannan shi zai gamu da ƙasƙanci fa'in ƙila mala ya ce to idan wani ya ce faƙad asibata lahu ala auliyayi huna sultanan a nan Allah ya nuna cewa iblis yana da wani iko akan masoyansa akan mabiyansa tunda ya ce inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu ikonsa kawai yana akan waɗanda suka bi shi anan Allah ya nuna cewa abinan shedan ko iblis yana da wani iko akan mabiyansa sai ce fa kaifa nafahu fi qawlihi ta'ala hakiyan anhu muqirran liqawlihi to yaya kuma Allah subhanahu wataala ya korewa shedan wani iko akan mabiyansa a yayin da ya kaito mana maganar shaidan da kansa iblis da kansa ya kuma tabbatar da maganar iblis bai kore ta ba a nan ya ce mana bai da iko akan yana da iko akan mabiyansa a wannan ayar kuma da take cikin suratu ibrahim aya ta 22 Allah ce wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي شيطان yake cewa bayan Allah subhanahu wataala ya gama hukunci yan aljanna sun tafi aljanna Allah ka sa muna cikin su yan wuta sun tafi wuta tare da shaiɗan uban su to sai shaiɗan ya tsaya a cikin su ya tattaro su ya musu huduba wata bakar huduba mummuna lamma qudiya al'amru yayin da aka riga aka gama komai aka gama hukunci kowa ya tafi makomarsa sai shedan ya tara mutane waɗanda ya batar yace inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya ya muku alkawarin gaskiya cewa ku bi shi kai ku aljanna wa wa'adtukum ni kuma na muku alkawarin cewa zan tsaya muku ku zo duk abin da kuke ne zan tsaya muku fa akhlaftukum amma na saba muku alkawari gashi a yanzu an zo ni ma ina ta kaina sauraka ban iya tsina na muku komai ba Allah kuma ya cika ma waɗanda yawa alkawari alkawarinsa ɗan aljanna da yawa alkawari Allah subhanahu wata'ala ya cika musu alkawarinsa ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قال وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ‘yan aljanna yayin da suka shiga aljanna sai su kira ‘yan wuta su yi shela cewa mun ga abin da Allah ya mana alkawari da shi na cewa in mun masa biyayya zai samu aljanna gashi mun gan shi dahir ya tabbata to shin kun ga abin da Allah ya muku alkawari na zai sa ku wuta in kun saba masa ya tabbata kalu na'am suka ce eh mu ma ga mu a cikin wuta to Allah ya alkawari kuma ya cika alkawarinsa alkawarinsa gaskiya ne wanda ya bi shi ya kai shi aljanna wanda ya saba masa ya kai shi wuta to ni kuma nazo in ji shedan zai muku alkawari cewa zan tsaya muku to kuma gashi yanzu an zo ban muku ban tsina muku komai ba fa akhlaftukum na saba muku wannan alkawarin wama kana li alaikum min sultanin wannan shine mahallu shahid wa ma kana li alaikum min sultanin ba ni da wani iko a kanku ko ba ni da wata hujja ikon wata hujja a kanku illa an da'autukum kawai na kira ku fastajabtu li kuka an samu ba wata hujjar da na ba ku cewa abinda nake faɗa muku gaskiya ne Allah yana ba ku hujjoji hujjoji na yanke shakku amma kuka kibin abin da ya gaya muku ni kuma na zo muku kawai na kira ku na ruɗe ku na yaudare ku na nuna muku kyale-kyale kun bi ni saboda ka ba wata hujjar da na kawo muku ta yankan shakku shi ne ma kana li alaikum min sultanin ba wani hujja ba wani iko na hujja da na nuna muku illa an da'autukum fastajabtum li kawai na kira ku kun an samu fala talumuni wa lumu anfusakum da ka ku yau ku zarge ni ku zargi kanku kar ku zarge ni da cewa ni ne na cuce ku ku zargi kawunanku ma ana bi musrihukum wa antum bi musrihiyya ni ba zan taimake ku ba ku taimake ni ba yau dukkan musamma kal ba wanda zai iya taimaka ma wani inna kullum fiha da ni da ku duka muna tsakiyar jahannama babu wanda wanda zai iya ceton kansa to shine anan a nan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa Iblis ya ce bai da wani iko akan waɗanda suka bi shi sannan akwai inda Allah yake cewa wala qad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin wama kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakk haka nan Allah yake cewa wala qad saddaqa alaihim iblis dhannahu haqiqa iblis ya gaskata zatansa da ya yi musu ya gaskata zatansa da ya yi musu na cewa za su wato zai iya batar da su fattaba'uhu sai suka bi shi illa fariqan minal mu'minina sai wata kungiya daga cikin mu'minai Allah ce wa ma kana lahu alaihim min sultanin ba shi da wata wani hujja ko ba shi da wani iko akan su illa lina'lama man yattabi'u man yu'minu bil akhirati sai dan mu bayyana waɗanda ko wanda yake yin imani da lahira mimman huwa minha fi shak da wanda yake shakka game da lahira kaga anan ma ubangiji subhanahu wataala ya kore cewa iblis yana da wata hujja akan waɗanda suka bi shi ba ya da wata hujja wa ma kana lahum alaihim min sultan kamar yadda a can yace wa ma kana li alaikum min sultan ba ni da wata hujja ba ni da wani iko akan sa to anan idan wani yace a can Allah subhanahu wataala yace inna ma sultanuhu ikon sa kawai yana ga waɗanda suka jibince shi anan kuma Allah ya kore iko da shi ɗan yake da shi cewa ma kana li alaikum min sultanin wa ma kana lahum alaihim min sultan to ya za a hada tsakanin waɗannan ayoyi shine malam yace an sa anan qila sai a cewa mai tambaya as-sultanu alladhi asbatahu as-sultanu alladhi asbatahu lahu alaihim ghayr as-sultan alladhi nafahu min wajhayni hujjar da Allah subhanahu wa ta'ala ko ikon da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa shedan yana da shi a kansu ba shine ikon da Allah subhanahu wata'ala ya kore masa ba ikon da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa iblis yana da shi akan mabiyansa ba shine ikon da Allah subhanahu wata'ala ya kore masa ba min wajhaini ta fuska biyu ahaduhuma fuskar ta fuskar fuska ta farko أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه إياهم كيف أراد بتمكينه إياه بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته إيقوان دا أكا تبتر شيني إيقوان سام داما أكنسو إيقوان يسام داما أكنسو وتلاعبه بهم يرقى واسادسو wa sauquhu iyahum ya rika jansu ko yana kora su kaifa arada yadda ya ga dama bi tamkinihim iyahu min zalika da ikon da su suka bashi da damar da su suka bashi bi ta'atihi ta hanyar yi masa biyayya wa muwalatihi da jibintarsa wannan shine ikon da Allah ya tabbatar da cewa shedan yana da shi inna ma sultanuhu alal ladina yatawallawnahu ikon da Allah ya tabbatar da yana da shi shine ikon bashi dama ya yi wasa da tunaninsu ya yi wasa da hankalinsu ya rika gargadarsu yana kora su inda ya ga dama saboda damar da su suka bashi ta hanyar yi masa da'a ta hanyar yi masa biyayya ta hanyar jibinci al'amarinsa da suka yi masa biyayya suka jibinci al'amarinsa sai Allah ya ba su sai Allah ya bashi wannan damar domin su suka bashi ita sai ya samu wannan damar shi kuma ya rika wasa da tunaninsu ya rika wasa da hankalinsu yana kora su inda ya ga dama to wannan ikon shine Allah ya tabbatar masa inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu was sultanu allazina fahu sultanul hujja ikon da Allah kuma yace ba yi da shi ko shi iblis shi kansa yace wa ma kana li alaikum min sultan ba ni da wata hujja akan ku ikon da ya kore shine ikon hujja iblis da shedan ba ya da wata hujja ta yankan shakku da zai ba wa ɗan adam akan abin da yake sa shi yana yi na bai dace duk abin da zai ga masa rudu ne kawai rudu ne kawai wani abin ma shi da kansa yana faɗa ya san ƙarya yake bai saba wa Allah yana faɗar wani abu a matsayin hujja ta ya saba wa Allah shi da kansa ya san shi da kansa ya san ƙarya yake wa kansa kafin ma wani ya ƙaryata shi shi ma a zuciyarsa yana ƙaryata kansa wajahadu biha wastaqanata anfusuhum ظلما وعلوا نبي موسى يتي لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر yace abin nan fir'auna kai da kanka ka san cewa waɗannan hujjoji da nazo maka da su ba wanda ya saukar da su sai ubangijin sabai da ƙasa ka sani amma da ke ka riga ka halaka ka saki hanya ba za ka fito ka bayyana haka ba za ka mai saban Allah shi da kansa wani abin da yake fakewa da shi yana saban Allah a karan wato a kokon zuciyarsa a karan kansa ya san cewa ƙarya yake yi saboda shi da ya ba wa iblis dama iblis ya jujju ya shi ya sarrafa shi yadda yake so amma ba wata hujja ce karfa ta yankan shakku yake da ita akan wannan ba don haka Allah subhanahu wataala ya kore irin wani iko na hujja da ya ba wa Iblis, Iblis bai ba shi ikon hujja ba, haka na duk wani makaryaci, duk wani batacce ba ya shi da wata hujja ta yankan shakku, sai dai shubaha sai sha'awa, ya farauce shi ta hanyar shubaha ta hanyar rikirkita musu lissafi da rikirkita mutum tunani ko kuma ya farauce shi ta hanyar sha'awa ya sa masa sha'awace sha'awacen duniya ya ja shi zuwa ga komarsa wannan shine abin da kawai ya iya amma ba ya bada hujja ta yankan shakku irin wanda Allah yake bayarwa ba babu wannan saboda haka Allah ya kore masa samun wata hujja da ita ce ya gallabi mu'minai to ba kana li alaikum min sultan ba ni da wani wata hujja akan ku ba wata hujja illa an da'awtukum fastajabtum li na kira ku kawai kun an samu na ce a zo kawai kun zo na ce ku yi kaza kawai kun yi na ce ku bar kaza kun bari amma ba wata hujja na kawo muku ta gaskiya ba falam yakul li iblis alaihim min hujjatin yatasallatu biha ghayra an da'ahum fa ajabuhu bila hujjatin wala burhan iblis ba ya da wata hujja wanda da ita ce ya samu iko akan su kawai dai ya kirawo su sun ansa masa ba tare da wata hujja ko dalili ba الثاني أبو نبي أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء للألبتة أكرم فرقو ألا بباوى إبليس وتداما أكن باين سبا كرم فرقو الله سبحانه وتعالى يا أهل التباين سدكن سأكن هنيا مديديتيا هيا تكركتي وقوة برناه خلقت عبادي حنفاء fajtalatuhum ash-shayatin nabi ce na halit Allah ce na halicci bayina hunafa waɗanda suka kauce wa dukkan wata barna suke kan kan turba bi kakkiya total fajtalatuhum ash-shayatin sai shaydanu suka zo suka kautar da su fa ahallu lahum ma harrama Allah wa harramu alaihim ma ahalla Allah suka halatta musu abinda Allah ya haramta musu suka kuma haramta musu abin da Allah ya halatta musu saboda haka babu wani wanda ake haifarsa zuciyarsa cike da kafirci babu shi sai dai daga baya shedan ya samu wannan dama ya kunsa masa wannan kafircin ko fajircin a zuciyarsa walakin hum sallatuhu ala anfusihim bi ta'atihi su ne daga baya suka bashi iko akan su ta hanyar yi masa biyayya wa dukhulihim fi jumlati jundihi wa hizbihi suka shiga cikin jimillar rundunarsa da ƙungiyarsa da haka suka yi rijista su ma suka zama 'yan ƙungiyarsa falam ya tasaltan alaihim bi kuwatihi bai samu iko a kansu da wani ƙarfin da yake da shi fa inda kaidahu zaif domin kaidinsa zaifi ne faqatilu awliya ash-shaytan inda kaida ash-shaytani kana zaifa Allah ce ku yaƙi masoya shaydan majibinta shaydan domin kaidin shaydan mai rauni ne saboda ka ba wani karfin kaidi da yake da shi wanda ya isa ya juyar da su wa yana ma ta saltana alaihim bi iradatihim wa ikhtiyarihim ya samu iko ne akan su da iradar su da rufin su da ganin daman su da zabin su su suka zaba su suka ga dama Allah subhanahu wataala ya nuna hanyoyi guda biyu kuma ya baka dama ka zaba imma shakiran wa imma kafura ka bi wannan hanya ko ka gode wa Allah ko ka bi wannan hanya ka bitirce masa na hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain Allah ya nuna wa dan adam hanyoyi guda biyu fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur liman sha'a minkum an yastaqim ubangiji ya baka wannan dama ya baka wannan mashi'a karkashin mashi'arsa cewa ga hanya guda biyu ka zaba saboda haka mutun ya zabi ya bi hanyar shaydan yana bin hanyar shaydan shaydan ya samu iko a kansa ya samu nasara a kansa don haka babu maganar cewa shaydan ya bashi wata hujja mai karfi da ya bi shi Allah subhanahu wataala bai yi wannan da farko ba bai yi mutum batacce da farko ba yayi shi ne akan hanya madaidaiciya wal maqsudu abinda ake nufi anan anna man qasada a'zama awliyaihi wa ahbabihi wa nusahaihi fa akhadahu wa akhadha awladahu wa hashiyatahu fa sallahu ila aduwwihi kana min uqubatihi an yusallata alayhi dhalika al aduwwu nafsuhu yace abinda dai ake nufi anan a takeice wanda duk ya dubi wani babban masoyinsa babban mai ƙaunarsa babban masoyinsa babban mai masa nasiha ya kama shi ya sallama shi ya kama shi ya kama ƴaƴansa da muƙarrabansa ya sallama su ga maƙiyinsa kana min uqubati to uqubar wannan mutum shine an yusallata alaihi zalikal adu wannan maƙiyin nasa ya samu iko a kansa a ɗora wannan maƙiyin a kansa shi karan kansa waɗanda suke masoyanka waɗanda suke na kusa da kai waɗanda suke zagaye da kai suna maka nasiha ka tattara ka miƙa wa maƙiyinka to babu shakka daga ƙarshe maƙiyinka zai nasara a kanka zai galaba a kanka shi ne abin da yake faruwa ga dukkan wani wanda ya kaucewa hanyar Allah ayoyi da hujjoji da Allah subhanahu wataala ya bashi tattara ya watsar ya miƙa kansa ga maƙiyinsa to babu shakka maƙiyinsa zai yi nasara a kansa Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu za mu dakata sai bayan kiran sallah za mu ci gaba insha Allah assalamu alaikum